الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء sha ɗaya ga watan rabi'in al-akhir shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha tara ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya dan ba manta ba muna cikin littafin mu na alwaji fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz na babban malami dr abdul azim badawi hafizahullahu ta'ala idan ba manta ba mun yi darasi guda arba'in da hamsin daidai muka daya za mu tashi darasi na hamsin da daya muna kuma cikin kitabu siyam inda za mu tashi shafi na ɗari biyu da talatin da bakwai inda ba ne da alkamus sauri rukunan azumi ba da zama min wujudi ne wujudi wa min adalin da adam shi ne rukuni ko abin da inda shi kamar sal fatiha da annabi yake la salata liman lam yaqra fiha bi fatihatil kitab hadisin manajiya ba sallah ga wanda bai fatiha ba ana nufin ai alqadir alaiha wanda yake da ikon yin da yake to babu sallah gare shi to shine za a karanta rukunan al-awwal na farko al-rukunan azumi an-niyyatu niyya li kaulihi ta'ala saboda fadin Allah ga hujja wa ma umiru illa li ya'budullah Allah yace ba umarce su ba sai dan su bauta wa Allah mukhlisina lahu dina suna ma tsarkake addini a gare shi da abin da zaka yi kai dan Allah hulafa kuna masu tsayawa tak akan wannan abun barawa shine muka ce hanif ko hunayf ko hanifa ko hunayfa lakabi ne na annabi Ibrahim alayhi salatu wa salam ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana min al-mushriki to shine hanif wa li qawli nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat kadai innama tufidu al-haqqu haka ke faɗa a laro kadai ayyuka ba ta tabbatuwa Allah ya kalle su sai kayi niyya wa inna ma li kulli imrin ma nawa kadai kowane mutum yana da abin da ya niyyar wala budda an takuna qabla al-fajr kuma da yake ba baka in kana so niyyar ka ta karbu ya zanto kayi da ne qabla al-fajr ka bu kullu wa al-fajr wa al-fajr al-fajr sadiq kuma al-fajr al-fajr fajran al-fajr guda biyu akwai fajrun sadiq wa fajrun kadib yawa shi na ƙarya shi ne wanda aka ce yana zubowa yana kullowa kamar kamar kamar hotiyar kura za ga yana yankewa da cije musamman iyayen mu na karkara duk sun san shi kuma wancan na gaskiyar almiƙi yake to nan mabiya yawanci abin da ya sa da yawa ma ba za a san shi ba saboda hasken fitila reflecting na wannan jama'a ƙauye in ka tashi daidai lokacin wallahi za ka ga alfajir duk wanda yake zuwa ƙauye in dai ya mai da kai zai gane zai alfijir da ƙarya ne zai gane to shi ne yake gaya mana ne yake to daga kullowa alfijir kabul wala budda an takuna qabl alfajr wa babu makawa ya zanto kai niyyar azumi kafin kullowa alfijir min kulli lalati a kowane dare amma banda wanne azumin nafila domin mun faɗi hadisin na na ya a baya cewa annabi alaihi salatu wassalam yana daukar niyyar azumin nafila da safi sharadin da shi ne zan zo baka ci komai ba ka tashi yau din nan har karfe sha da wani aiki kai baka ci komai ba ba niyya baka kwana da niyya ba kuma akwai ruwaya da take la siyama liman lam yubayyin niyya ba azumi ka wanda bai bai mai ba bai kwana da niyya ba to sai aka samu da na ya annabi ya ce da ko abinci ta ce ai yau ba mu kwana da komai sai ke to azumi ba ne kaga niyyar ta tare da ibnu Abbas ne sai aka ce babu yadda to ya dawo azumi shine malamai suka ce ibnu Hajar da sauran malamai suka ce to ya halatta ka dauri azumin nafila da safi azumin nafila idan na barilla ne kaga a wanda ake bin ka na Ramadan ma ba kai ban zaka biya sunan sa ne barilla ba irin da muke magana azumin nafila ya halatta ka ɗauke shi da safe da sharaɗin baka ci komai ba ko karfe ɗaya ne ya halatta saboda kuma za ka samu lada cikakke kar wani ya ɗauka wai za a yi ma kibul ba ba ɗaya Allah zai baka cikakken lada yawwa to shine anan ma ne yake cewa li hadisi hafsa saboda hadisin hafsa kaga in ana maganar masu karatu da ma a matasa gida annabi alaihi salatu wasallam duk malamai ne amma kada ɗauke na na Aisha hafsa za ka shi za ka ce ma Qur'ani ma gurin wa gurin da sai na Usman ne ne gaba domin bayan sai na Umar sai ta tattara yana hannunta saboda tana da alaka da ilimi ko da yaushe قال تتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام wanda bai tattara azumi ba abin nufi bai kwana da niyya ba a siyam bi ma'ana an-niyya qabl al-fajr kafin al-fajr fala siyama lahu fashi da azumi shi za aka hana ka mai siyamu yawmu shakki ranar da ake kokonto ba daidai bane mutum ya kwanta ya ce to ma gani na dauka ba gani ba shi kenan ba wa Allah sai an samu tabbaci daidai idan wannan matsalar da muka faɗa ko irin wancan matsalar ta baya ba sai mun dawo kanta ba misali wannan matsala ce ta kasa gaba daya aka zo aka bada sanarwa kamar yadda ya fara a kan ajura wannan hukuncin sanarwa amma mutum yana ji yana gani a wannan wato duniya ta da ta zama a tafin hannu kawai mutum ya kwanciyarsa to ko da ya tafi da safe ya rike baki to sai ya biya daya bai ba daidai bane ba zai sha ba bai zai sha ba sannan kuma biya biya daya da mana da yin jawar na'am to saboda haka wannan shine to shine a tiya ma'ana anan bi ma'ana al-niyyah ala asani na biyu al-imsaku kamewa anil muqirat gabar ababanci min dulu'il fajr daga kullu al-fajr ila ghurubi shams har zuwa faduwa rana na'am a kowane dare ai abin da ake nufi a nan ba tambaya ce mai kyau ba wani ka lokaci na wani siya mu gadan ba a'a kawai shi ne tsakko a yanzu niyyar za ka yi alwala kawai ga buta a nan na'am shine dama dunkulen niyyar niyya a yi ranar farko za ka yi kayan niyyar ishirin na tara ko talatin ka kudin da wannan sauran niyyar kuma shine duk kowace rana da ka tashi za ka ci abinci shine niyya kuma a ran ko ba kai magana ba dama ka kwanta da niyyar gobe ba azumi za ka shine niyyar domin anniyatu mahallu halqalbu mahalluha alqalbu na'am da baki sai ka fahimci cewa mutane suna gaskiya to aiki ne na malamai da ya kamata a ta wayar da kan mutane domin yanzu misali wanda yunwa ta ishe shi aka zuwa ka ajiye a wurin sai zai ɗauko abinci kawai ai ka tambaye shi me zai yi ai iya cin abincin ne da za ko da tabu ban daki ya dau buta sai ka je na yin tafiya ban daki daukan butar ka da kawai shine niyya to saboda haka shi kuma ubangiji da zuciyar ka yake mu'amala kai ne dan adam kake gani in baka gaya war ba baka gaya wa Allah baka wabe sani ba wannan kuma muna na Allah da su kyautatawa Allah da su shine ka yadda abinda abinda Allah ba hukuncin sarki ba cewa ya yi abinda zuciyarka ta ɗansa ɗansa ne kawai Allah ya san me kake ne to wani ɗarsawar kawai ake so akan niyyar rasa duk kowanne dare yanzu in na zo kwanciya ba sai an gaya ba ba dai wani abu kawai na kwanta da niyyar da ma gobe da azumi to wannan niyyar da ake bukata ba wai a talaffuz biha ba ita ake bukata mun faɗa malamai sai imamun nawawi sai izudin ibn abdussalam da sauran manyan malamai da malam mai imam shafi'i ali an ta ku bi sunna yana da wani littafi mujallal daya duk sun yi bayani cewa wato abin da ake nufi da guri ɗaya ake bayyana niyya gurin aikin hajji ya haka ce na wai a lokaci na bai kallahumma hajjatan wa umratan ko la labbai kallahumma hajjatan ko labbai kallahumma umratan nan ne kawai ake bayyana niyya amma za ka ga mutum ya zo sallah sai ya tambayi sunan nadima da Allah a tsunguwa muke a nan ana iya zuwa nan in mutum yana fita ƙauyuka zai rika gani Allah ka ga mutum ya zo an yi rukuri amma ya tambayi wani Allah ya sunan limamin ya sunan da Malam Abdullahi da wajen salatul zuhuri iktida lil imam Abdullahi bi harati gannin albasa Allahu akbar na'am na'am yau wato wannan wannan ai kaga aikin hajji yana da alaka da layya amma wannan misali abin da malamai suke kawowa abin da ya fara a fado mu shine ai kaga ana magana cewa duk wanda ya kamo rago yace wannan ragon na layya ne ai ta niyya to haramun ne yake ne tunda ragon layya ne ka bayyana da kyau ko wannan ragon na layya ne to amma wajen misali kayi niyyar layyada ba ai daga yadda ka fara shirye shirye ko baka faɗa ba shi ma dai ban san idan yana nufin wannan abin da na faɗa shi ne niyya amma zuwa da nan gaba dai umumi suke cewa furtawa ai kawai niyyar layya a ganka ka fara tara ko a ganka ka je gurin kasuwar ya kara gan ka tafi kara nan ne gajiyar dabbobi ko a ganka ka tafi kara kana wannan ita ce niyyar amma dan ka ce ka niyyar siya rago ko naira dubu biyu ba kai da ita a wato wannan fitawan niyya ce ya bayyana kenan aikin hajji to ilimi ba shi ne jiki amma ni ba taɓa jin da aka ce wannan misali nin yadda annabi yana furtawa amma kun kaga wannan wata ibada ce da wanda in sallar da zuwa faɗa yake a ce ga yadda ake yanka ko amma da mutum zai zo yanzu ya yankan lanyar sa bai ce hazali wa li ahli ba kai ko ba sai ba amma mutum ya je aikin hajji kawai bai ce labbai kallahu muhajjatan umratan ba yayi kaga ba ɗaya suka ba na
Mm-hmm.
rukuni da yi rukuni to idan baka yi da baka ma shiga aikin hajji ba takbiratul ihram kana dole shi ne shiga sallah to shi ma haka wato labbaik allahumma jadda wa umar shi ne ya fara da nuna cewa ka shiga aikin hajji idan mutum da yi wannan ba da shi da wanda ya hajji a da tsiri bambancin su kawai shi ya ji ya ji da jaja wannan ba alhadin wannan ba shi ne bambancin da shinkafa kaza Allah ya zaune eh to saboda haka wannan shine abu na biyu to shine alil mubtila daga barin ababan ci min tudu al fajr daga kullu al fajr ila ghurubi shamsi zuwa faduwa rana aga wannan dole a kiyaye wannan ka kame bakinka tun daga kullu al fajr har faduwa rana Allah ta'ala Allah ya ce fal ana ba shi ruhunna to yanzu ba shi ruhunna ku tare da su kun san da idan abin ya zo haramun ne mutum ya tare da iyalinsa in dai dare yayi ba shi ba su sai wata wadara to amma daga nan kuma sai Allah ya dauke sarki ya sassauta cewa in dai aka ajiye azumi an sha ruwa to an baka dama har zuwa kullo alfijir za ka iya saduwa da iyali an samu ruksa to sai Allah yake fal ana wa shi ruhunna ai jami'a ruhunna yanzu ku sadu da su wabda ku ma ka taba Allah lakum ku nema abin da Allah ya wuce zargi ya wajen ta muku wato ku nema iyalin ku da Allah ya wuce zargi ya wajen ta muku iyalin ka naka ne to ka iya nemo duk abubuwan da aka toshe ma da yanzu za ka nema wa kulu wa shirabu ku ci ku sha kawai hatta ya ta bayyana da kuma khairul abyad min al khayr al aswad min al fajr tunda kun ga ba iya wannan dokar bace har da bace ba ka take wuce kwake ka to shi kenan ba kai ba tawo ku taji za ka zarfi eh sauki muka samu mu yawa kuma su zama da haka sai Allah ya ce to yanzu ku ci ku sha da daddaren ma ku ci ku sha hatta ya ta bayyana lakum al-khayrul abyad har sai farin zare ya bayyana a gare ku min al-aswad daga baki abin nufi har sai za ka iya daukan zare fari da baki a cikin duhu kai kwantarar su cewa wannan fari yanzu saboda hajji al-fajr ka iya gane cewa wannan fari ne wannan bai ai kaga wannan da ya zai wani sahabi sai a ji hadi mai bin abi balta in ban manta sunansa ba sai a ji zara a lokacin kulansa in yana bacci da ya farka sai ya zaro da ya in ya ga baya gane wani ya mai kawai su gaba da haka inda ruwa ke ban zai dauka ya kwakwada annabi ya yi musu bayani abin da ake nufi shine fari shine ya yi farin alfijir baki kuma duhun dare in haka ne ba zai rufe hagokin ɗaki na ba in daina gano haske a kowane da zaki gaba karfe biyu ma za ka je karfe sha ɗaya rana za ka yi baki kirin yake saboda yanayin gurin nasa saboda haka annaba ne za ta yi sulani ya faɗi ga yanayin albujir yadda yake yadda a fari da baki yake Allah ya ce sun ma cin musiya ma idan ne sannan ku cika azumin ku zuwa dare ilan laili a nan kun san mutanen ka ɗan jiya su zai sai dare sai yanzu za a sha ruwa ba da da ba wanda ya ce a haka rana na faɗuwa za mu ji mutu habbat ma na azumi wai saboda an ce ilan laili sun ma cin musiya ma ilan laili ku cika azumin ku zuwa dare za a ga wani wanda bai gamsu sosai ba ko da yana ji a zuwa ya kuɗi ya kuɗi da yin abin ji ji a nan ba zai bi ba wannan bi yuqilu bi hisa'i mutaddatu ashiya wato abinda zai gane azumi ya tsira abubuwa guda shida ne ababan da suke gane azumi ya tsira al-awwal wa thani na farko da na biyu al-aql wa shuru shi da sha'a kaga ɗaya da ɗaya kenan ko fi ɗaya sha ma biyu amdan amma da gangan kaga wannan maganar ba kowa ne ya sallama masa amma anan malam ya gaba kan mutum ya ja ruwa da gangan to ga abin da zai yi yufir bi sa'in fa in akala aw shariba la siyar fala qada alayhi kun ga ya faɗa mu kalli kalmar da kyau da gangan to idan ya ci ko ya ja da da mantuwa ba ne babu babu ramuwa a gare shi sai ce wala kafara kuma ba zai yi kafara ba saboda hadisin da zamu biya idan mutum ya ci ya sha ko ya ci da mantuwa ba ramuwa kuma ba kafara me yasa saboda ana bi hurairah radiyallahu anhu annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace man nasiya duk wanda ya manta wa huwa sa'imun alhaji yana azumi ba kala sai ya ci aw shariba ko ya sha bal yutimma sawbahu ya cika azumin sa kawai fa inna ma ad'amahu Allah wa taqahu domin Allah wato shi ya ciyar da shi kuma ya shayar da shi akwai wanda zaka ga Allah ya dai mutu wannan mutum ya ce ya sha kuma ya manta kuma da gaske mantuwar ya to wallahi Allah zai baki lada ko ba za ka yi ba komai ba ya ci ya sha da shi amma ya ga sharadi da mantuwa kuma Allah ya zika sanin mantawa kai kowa da zafi wa Allah. To ita idan mutum ya bada hukuncin cewa ya manta, to hukuncin da aka baki na zahiri za ka bayar. Idan ku ƙarya yake shi da Allah, ya tabbatar mantawa ya yi Allah ba da hukun sarki ba zai kama shi da wannan ba. A ɗa'amu wallahu wa tsaɗa'u. Allah ne ya ce da shi kuma ya shaye da shi. Amin wata amda. Aji ne ina zuwa kalmar ni ma ne magana ne. Ta ce ba kowa ne yin da malam ba na. Saboda ai akwai kalma da za mu zo, bara mu gama kuɗi mu tattare magana. Domin ci da ja da ganganci sai mu ji a ra'ayin ina ji a ra'ayin malikiya ne. In mutum ya ci ya ja ko ya ci ya biya ko su ka fara ba su ce na kwana sittin. ba su da toka ji sun yanzu daga ya ce ba hujja bara mu gama mu ji na uku wannan kalmar za mu dawo kan da mu ji domin malamai suna magana na uku shine abin da yake sa a ciyar alkai wa amdan mutum ya yi kaji shi ma amdana nan yayi an kasaro amai da gangan da gangan fa in galaba hul qai'u idan ku aman ne yarin da yake bala qada alai shi ma babu rabuwa a kansa mutum ne amai da rana in dai ba kasaro yake ba babu babu kare shi ya zama mara lafiya da zarar ya ga zai galabai da su zai iya zuwa ya ya ya ya ya ya ta abinci ya ya ɗaya bayan sallah to shine ana yake wala kafara ta kuma ba kafara ana bi hurairah annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qal annabi yake man zara'a hulqai duk wanda amayarin jaye shi fa laysa alaihi qada'un ba wata ramuwa da zai ba wata ramuwa da zai wa man ittaqa amdan duk wanda ya kakaro aman ku da gangan bal ya qadi sai ya biya sai ya biya na hudu biyar da na shida na hudu da na biyar ne alhaidu wan nifas na hudu al'ada tana da in mace tana al'ada ba za ta yaji ba amma za ta biya wan nifas da jinin biki jinin haihuwa za ta biya shi ma walau fi lahzati al-akhirati min an-nahar ko da saura minti ɗaya rana ta ba ta al'ada ta jiro sai fa ta biya mata ba ta son wannan abu amma ya hukuncin Allah yake hukunci ne na Allah don wasu za ka ga a kowanne za su rika bugu ma ko ji ma tambaya ka tawa lalle so su ki ji kai musu rubuta bayan saura minti uku ba saura minti biyar ba al'ada ta bullo ai haka nan idan ma ta dauke bayan alfajir ya kullo da minti daya to wata ita ta rawazuri wala da gajiya ce wannan abun ma yana da mu shi za wata sai ta ignore zo da ta iluwa kawai ta ci gaba da halkarta kawai sai bayan magarba ta ci ayyar da zuru tana ji ba Allah ta ji to abin da ake so shi za a ga ita ibada ba jurisin ta ba ka tsawaci shi za ka ce wato wani abu ne da yake tsakanin ka da Allah idan da gaske kake Allah ya sani shi kansa azumin ai ka ga ta kawaci zalla a cikin sa domin ka shiga daki ka shiga shawa ya sani yi za wannan gurin wanda yake da imani za ga baya gamsuwa ba fata fata cewa ka ai ta san cewa a zuwan nan ba babu shi to saboda haka sai ana lura da kyau na'am eh eh ka san malamai um aina cikin contemporary issue da ake magana na tambayoyi malamai suna ba da fatawa shin ya halatta mace za ta aikin hajji da shafi wanda zai dakatar da zuwa al'adarta saboda ne haka dai za ne komai a aikin hajji ibadi ma ya fa'ala al-hajji gaira Allah ta tunki da gilbai haka annabi ya ce ko ya ce wa nana Aisha komai zaki da ta sa kuka al'ada ta ru an ta bai hajji sai ce kin ga komai zaki kawai tawafi ne ba zaki ba domin tawafi in kin ga al'ada zaki biya shi kullun ake yi kullun in kaga an daina tawafi a harami ko a Ka'aba to sallar jirgi za a yi ta gaba daya ita kadai ce amma banda wannan ba dare ba rana dawafi ne ba dare ba rana dawafi ne to shi aka ce za ta biya ko ba arkanul hajji duk abin da aka wuce bai wata shekara za ka ce shi za ta iya biyan to su wasu mata wai suna ganin wannan din ba saboda mai mai jirgin yawo za ta bi ko abin da ya kama da wannan ko jirgin yawo za a ba ana ta ci biyu to wata kila a kwana goma take sai a nemi batawa malamai sun ce za ta iya sha fil amma sai likitan ta ya yarda ba za ta samu matsala ba shi kenan in har jahili din da ko likita yake ba zai mata illa ba a nan addini zai suka ce to malfata wanda likita ya bayar an yarda ta sha shi kenan ya rage na ta kage yanzu ko to haka shi ma a nan idan ya zo tun da an fara fatawa a can idan ya zo azumi ya zo za a aro nan fatawa a dora ta ne ko ba za a dora za a aro abin da ya fi daidai shi ne malaman fiji ce yi haƙuri larura sai Allah ya dora ko wata mace ya bayan sallah ki biya idan ta ki haƙura ta shafa azumin ta yayi domin al'adar ba ta zo ba amma malamai suka ce ba a ba da fatawaci wa su rika shan azumi su rika shan muskil da azumi dan kawai su yi azumi a abinda Allah ya tsora miki ki bi shi ai Allah ya bi ki sanin kanki yawa to wannan shi ne to shi ne malam yake gaya mana anan yake to um, kan walau bil lahatil akhira min Allah ko da mintin karshe ne na yini saura mintin kera na ta bai kawai ji Allah kuma ba suna sani saboda akwai wasu alamu da suke zuwa mu suna sani Allah banda wannan tsini da suke ji na zubo al'adar akwai yanayi na jiki akwai al'ada ta zo da minti biyar wata ta san me take ji ta sani sai ta kawai ta yi ignorin dan karma wai ta ce azumin da ya balle tun da yamma ta yi to Allah yana sani to shi ne yake mana a nan da ijma'i ulama ya alaihi saboda haduwar malamai a kai duk malamai sun hada akan haka na shida aljima'u saduwa da iyali da rana wa tajibu kafaratu mazkura fi hadha alhadith kafara da za ta zo nan a hadisi nan ya wajaba a yi shine za mu karanta mu ana bi hurairah radiyallahu anhu kai بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم وترانا منا زوني قرن النبي عليه الصلاة والسلام إذ جاءه رجل sai wani mutum ya zo fasali sai ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah dan nan za ku gane kana kana da hadisi yadda sahabbai suke burbawa junan su asiri kaga wani abu ne da ba an san shi ba amma ya ka koyi junan amma da aka zo batun aljanna aka ce sai annabi ya ce sabaka ka bi haru kasha da aka zo mutum ɗayan da ya dage ce shi ma aka ce ma ukaje ya riga ka sai aka ce faɗa sunansa dan kar misali kowa misali a ce an hana shi aljanna a daidai lokacin dan alfamar aljihi duk da cewa shi ma faɗa aljanna ne saboda ya shiga umumi yana cikin sahaba annabi alaihi salatu wasalam amma baya cikin wanda aka faɗi juna aka ba wa ticket certificate sai a wannan lokacin sai aka boye sunansa akwai hikima mai yawa a ciki to sai yake fa kana ya rasulullahi ya ma kin Allah halaki na bulu na halaka kale yake malaka mai ki gare ka da kake cewa ka halaka kale yake waqa'tu ala mar'ati wa ana sa'im na je na afka wa iyali na alhali ina ajin fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo jira da amince Allah tabbata gare shi sai hal tajidu raqabatan tuhaqiquha kana da wuyayi da zaka yanta bawa ko baiwa shine raqaba ba wai mace kawai ba bawa ko baiwa kala la sai ce babu kala yace ba an tattali wa an tasuba shahrayn mutatabi'ain kana da ikon wato kai azumin wata biyu a jere shine mutatabi'ain ya rage idan kan ka fara tsakiyar wata sai kai kwana ta in ka fara farkon wata kuma to to in yi kwana ishirin da tara kaci gudun ɗayan ma ka ƙara ɗauka a farkon wata ya ƙara yin kwana ishirin da tara kaci gudun hamsin da takwas kuma Allah ya nan tuntun zai baka shi sa na ga masu fara ake ba su shawarar su yi azumi ne a farkon wata saboda wahala azumin ka ga ya kai wani wajen ka ga ya cika da wahala yana cika amma da wahala Allah ya kiyaye to saboda haka sai ya ce to ya gaya bayan ya ce za ka yi azumi sittin a jere kalala kusan ba a yanke azumi sai dai al'ada ce ta zo tana cikin yin mace ce ko shi in namiji ne rashin lafiya ya zo da ya warke ya dora yana warkewa ya dora na'am da sallah an yi aksafin nan shi za ya kace ba a zai fara ba lokacin da zai tadda ranar sallah kagarin azumi ran sallah ya haramun ne ko zo da aka ba a zuwa fara a wannan lokacin inda zai iya kai ki misali zai bari sai wato muharram daga muharram zai kara shiga zulhijja zulqa'da zulhijja din ko kuma a shawwal na'am ai ba dole bane zai iya jinkiri daga lokacin da zai iya dauka ba dole bane immediately da abiya ba dole miliyan da zai zau azo wata gina yanzu yana da wata larura da yake so ga ya warke zai iya warke har zuwa wannan lokaci shikenan na idan da niyyar zai yi Allah zai maka zai biya maka duk da cewa malamai suna cewa ai irin wannan azumin yana ci azumin da za a biya wa mutum saboda hadisin hadisin um, da imam Ahmad ya kafa hujja ne hadisin bukari kamar da ya ko hadisin bakanci cewa za a biya wa mutum bakanci da zaka ce na eh eh mm. gaba daya da tun da uku kenan ɗari da tamanin shi ne abin da zan gaya ba kawai mun je karatu ƙwarai kuwa ai rai kawai ake magana nan ran ake magana kawai shi ake kallo Allah ya kiyaye kawai dai Allah ya kiyaye yawa idan yayi su sun ya huta zai iya bari ya ƙara hutawa a ɗari da tamanin kuma rayuwarsa zai yi wata shi ne na azumi Allah ya kiyaye kawai dai dai mutum ya rika addu'a yawa Allah ya tsare to shine yace to qala la sai yace shi ba zai yi azumi 60 ba ajiri fa qala da annabi yace fa anta jidu it'ama 60 miskinan to zaka iya ciyar da miskinai guda 60 guda 60 qala la yace wannan ma ba zan iya ba qala sai ba makasa mai ruwa ya ce ba makasar nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya zauna an wani lokaci abu hurairah ya ce babai na nahnu ala zalika muna mu ba muna zaune ga mai tambayar da yanzu ga amsar tambayar da annabi ya mata shi ya ce a sai aka zauna dan wasu mintuna abu hurairah ya ce muna zaune a wannan lokacin kuwa Otiyar Nabi sallallahu alaihi wasallam bi araqin fiha tamr kawai sai aka zo annabi alaihi salatu wasallam da wani buhu ko kwando da dabiru cike a cikin wannan kwandon ko buhu wani araku zai ce almistaru ma'auni shi ne kwando ko ko buhu ƙala ta yi annabi ya aina sa'in ina wannan mai tambayar nan na tsaro fa ƙala ana nan take shi ne aka tsafa fa'u ta ajib kenan yana ji ya ce gani ya sauri ya magana ya ce gani nan ƙala ta yi annabi ya ce ko tsada ba ta saddaq bi ɗauki wannan ka je ka yi sadaka da shi فقال الرجل زي wannan mutumin ne yace ala asqara minni ya rasulullah wa zan ba wanda ya bi da talauci eh har yanzu dai ba ba gama ba yace wanda zan wanda ya bi da talauci fa wallahi ma baina labatai ha yuridu al-haratai ma baina labatai ha yace na rantsi da Allah yace tsakanin wannan lungunan guda biyu da kake gani yuridu al-haratai yace tsakanin unguwannin nan al-hara kaga unguwa yake tsakanin unguwannin nan biyu dan unguwan nan gaba daya da gandu da hausawa gaba ɗaya ko gandu da kumbila sai yace wallahi ahlu baitin abtaru min min ahli baiti ba gidan da ko gida na talauci yace duk unguwan nan in dai wanda talaka za a ba yace to na fi kowa talauci fa dhahika an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi alaihi wasallam yayi dariya hatta badat an yabu har sai da fiƙoƙin da suka bayyana wato shi kansa abun ya baki dariya sun magana da ne a da ilmu wa halaka yace to je ka ce wa iyalan naka aka ce je kuma ka fara tare amma wannan kowa da yake da wannan rukunar ko kowa wace a to ainihin ce shi wannan sahabu da jama'a ya kamata mutane su fahimci wannan dan kar ka bude ka ji a kowa ya zo kake da wannan shi ake kira waqi'atu aini kuma har yanzu wannan gobar tana nan malami ne zai kalli malamin da aka yi tsaro ga kasashen da aka ci gaba malamin fatawa da ban mai wa'azi da saboda shi mufti shi za ka kira su bin baz mufti na'am ko ka da ka kira su manyan malamai su ali da suwaye saboda fatawa daban wa'azi daban mai fatawa yana da wasu kawai da yake kallo da zai baka fata ku iya zuwa ko biyu tambaya daya kowa ba ki fatawa da rabu kuma dai dai ne shi suke kira waqi'atu aini a a cikin usulul fiqh to da haka ga wannan shi ta shafa amma muna nan da hukuncin cewa idan an yi ne duk wanda ya afka wa iyalinsa da gangan ga hukuncin abin da zai faru ga abin da zai yi yanke wuya yi idan babu azumi sittin idan ba samu wannan dama ba a yi ne shi ma sai babu ɗaƙa dole shi ma kuma mai yi ba saduwa da iyali da rana ba daidai ba ne ba iri ne ba ne da na kisan kai ko a kisan kai an ba da damar ciyarwa dan kan wani ya babu abu kowanne da nasa yawwa kowanne da nasa wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata kaga shi san ba inda aka ce da abu 60 ne miskina a wancan da ne dai wa man yaqtul mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'mina wajiyatin musallamatin ila alihi illa an yasaddaqu to kaga shi wannan abin da aka dora mutum daban nan kuma abin da aka dora daban mu je zuwa to sai ma da yake wa ana bi huraira kala ja rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam ga gurin dakta da nake zo mu nace a aji wani mutum ya zo gurin annabi alaihi salatu wasallam a kala fi ramadan ya ta abinci cikin watan ramadana bi hadal hadith da wannan hadisin kale yake fa uke bi araqi fihi tamrud sai aka zo da wani wato wato buhu a cikinsa akwai dabino kadara kamsata ashara sa'an gwargwadon kwano goma sha biyar wa kala fihi sai ce da shi kulhu anta wa ahlu baiti ka ci kai da iyalan gidanka wa sum yawman sannan ka zinci rana daya wa tagfirillah ka nemi gafarar ubangiji kaga hujjar sunan wasu malamai da ba su yadda ba kamar da muka yi magana aka ce amdan suka ce hadisin har yanzu ana magana akan wato a ruwaya ce shurubi ne na watan cewa shurubi kuwa mutum ne mai gaskiya yake ruwaya amma ce ba su wani ko fasha zuwal makalubu ismail dala ko yau su zo da haka a wa ma yi halin cikafin fiye mala fasha zuwal makalubu mani tala wanda ya saba wa fika shi ake ce wa shafi kowa a amintacce ne mai gaskiya ne hadda amma da aka rufe kowa ya ce annaba ne sallallahu alaihi wasallam ya shafi kai ya shafi kunne da ragowar ruwan hannunsa shi ma wanda suka ne mutum tara duk suka faɗa haka shi kuma na goma da ya ce a ya sabunta ruwa ya sa a kunnensa da jididul ma'ilahu ya ce ya saba wa sikal saboda haka nan dai zubi ya samu Allah ya masa rahama ya yi kuskure amma ba za a dau maganar sa ba ya wata duk wa'in za a dauka wasu kuma suka ce a haka hadisi ne wani hukunci ne na wani bawan Allah daban wanda ba su yarda da wannan mutuwa suka yi shi wanda bai yi azumi ba wanda ya sha azumi da gangan da gangan shi hukuncin sai yana gurin Allah sai ranar alkiyama ba sai dai kawai ya ta azumi yana neman istighfar shi sa aka ce gashi nan wa tafsirillah aka nemi gafara suka ce yana nan hadisin bai ci karo da abin da suke so su ce ba domin zai yi azumin sannan ya ta neman gafara Allah domin zunubinsa saboda girman sa ba Allah bai faɗi da za'a yi ba duk da anan wannan ruwa ya an ce ɗau da biyu da ya sadaka ne da aka yi to sai dai sai azumin nafila ya ta neman gafara ubangiji kuma ya ta sadaka domin zunubin saboda girmansa kamar yadda aka ce idan mutum ya azumi ladansa Allah ne kadai ya sani to haka wanda ya gari a da gangan jiwa zunubin sa Allah ne kadai ya sani kawai ba ma likiya ne aka ce sai kai azumi sai kai kiyasi da mutum da gangan ba to sai yayi wasu kuma ina ji mazhabar ahnaf in ban manta ba sai zai ji ya dai jiwa da istighfar abin da ya fi sauki kan mutum ya karya ba duk ba ya wuce gurin ba na'am a ramadan kawai na wajibi ya ke magana na nafila an ka kai da kai ka biyo kawai abin da aka ce ya ayyuhal ladina amanu la tudilu adi'u Allah wa rasulahu wa la tudilu a'malakum nafila ba a so ka fara sallar nafila kawai ka zo ka yanki baka kyauta ban kai haka haka azumin nafila a to sallah kenan haka azumi in ka dauko shi ka zo ka karya baka kyauta ba amma ba wani zunubi da za a ba نعم عليكم السلام idan malamai nan suna warewa misali idan tana tare ta zo ba karfa karfa ba zai jin ta yi ba to ita shi kadai ne zai duk da hadisin ka ga ba maganar matar ba wannan maganar ta ka tana da wani minci domin malamai sun tattauna saboda haka tunda rai aka kalla wa- wanda ya karya din kawai ita ma sunan da azumin da ranar ta karya ita ma za ta yi wani hukuncin na kanta sai dai karfa karfa aka yi mata na a to da azumi da azumi shi ne raibin mana da azumi Allah madawaki sarki ya ce azumi ita ma ta yi idan da azumi ya zo zai- ya ya tare da ita wace ita ma raibin ne mana na oke wa amfani da ita wanda aka saboda su ne shi ne ma gaba daya to karfa karfa eh laikum salam na'am na'am na'am na'am na'am na'am ai ji a nan gaba ta biyu na abu huraira cewa ya asara fi ramadan asara shi magana ci kawai yayi shi kuma wannan afka wa iyalin da yake yayi shi ne bambanci wancan ya fito karara na cewa saduwa yi da iyali wannan kuma asara aka ce shi ne kuma aka cewa ya yi azumin guda ɗaya shi ko wancan karara aka biyo ma hukuncin ba za ka iya kaza ba to daga wannan sai kai kaza daga wannan kowanne yake ba zai iya ba duk kuma abu hurairar ne ya rawaice su saboda haka shi ta wasu suka fake da wannan wancan din cewa idan mutum ya sha azumi to azumi ke zai rama idan magana ci ne ko sha amma magana saduwa da iyali malamai sun yadda akan cewa wancan hukuncin da annabi ya gaya wa bawan Allah nan shi za a yi. azumi ga yan tawiya yi azumi sittin ko ciyarwa amin eh. Mm. Eh. miliyan sun yafi haƙƙin su haƙƙin sa ya akwai diya miliyan sha biyu da wani abu ko hamsin da wani abu wajen sittin ma ko miliyan akwai diyar miliyan sittin misali sai sun yafi duka ko kuma sai sun sun rage ya kawo kaza shi ne la ya zata ku iya sun ta shafa haƙƙin Allah na nan Allah bai yaje ba Amen. ai hukunci biyu ne haƙƙi biyu ne akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙin ɗan adam na'am to kana fata okay to na'am ya shigo Inna lillahi wa inna ilaihi ai ai ai duk mai duk mai rai duk mai imani wallahi ko dabba mutum ya buge Allah kuwa sai ya rika jin abin na damu bai tashi ba Allah muka je muka ɗauke shi asibiti muka kai shi kawai iyayen iyayen suka kira wutar zalla to suka ce dan yan zalla muka yi eh wannan ba Allah musulmi ne dan gwamu mm.
mu fa mun yafi wane mutum to kaga an gaba da wannan illa an yasar da ku mu fa mun yafi shikenan kar ku tuhume shi kar ku tambaye shi wani abu eh suna dawa mu da yin su suka ce da a akwai sabon labari na ba ku da shi kuma na eh shi kenan kuwa to Allah ya kiyaye gaba Allah ya tsare ko kuma Allah ya kare alaikum salam ai shi ne magana da kuke da ya kuke tsara da ita to kuke in ce mutum ɗari ne sai kaza ai tun da aka yi magana ya ce mutum uku muka ce sittin da uku kenan ai ko muna ce ko so kake kawai mu tsaya a nan mai ta bayanin wannan ko kai ba za kake ka buge yawwa ai kawai addu'a zai Allah ya kiyaye a a duba guri na ba san san ba ruwa da eh eh eh abi asibiti na da Allah ku saurara eh eh na eh mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Iskani, eh. to nan likita ne kawai zai iya bada fatawa ai kamar mace ce mai naƙuda annabi alaihi salatu wasallam yace duk wacce ta mutu sanadiyar naƙuda ya aljanna ta yi shahada to akwai wanda za ta haihu kaga ta haihu wato a wannan naƙudar ba ta sake ta ba har tsawon kwana arba'in daga ba sai ka ji ta cika idan naƙudar ce ta bi ta domin tana gudu abin da ya shafi naƙudar wannan haihuwar ta biyu har zuwa wannan kwanakin to shahada ce idan kuwa wani abu ne daban to ta ce ta yi mutuwa irin ta musulmi ana nema mata gafara Allah ko sarki ya yi amma dai wannan falalar da ake nema ta shuhada ba ta same ta to haka shi ma wannan idan wannan sakamakon abin da wato bugun da aka yi masa ne ko kaɗe da aka yi janyo ya mutu to shi likita ne kawai zai yanki shi za malami ba zai yanke anan ba abin da zai ce to ku tafi wurin likita ai akwai abin da za a zo a ta turewa ana so a gane ganganci ne ko kuskure sai malamin bidiyo ya ce a je a kirawo VIO su waye masu kula da harkar ciki road safety VIO su za su ba da rahoto to da shi likita da shi malamin bidiyo zai ce to kaza ne shi za ga musulunci yana ba kowa damarsa a nan da zai zo ce akwai kitan da za ga wani lokaci kamar yadda alaji ya faɗa ba wanda ya zai ce kuskure ne ko ganganci sai wanda suke kula da harkaki kawai ya shigo shigo ba ya to biya yau zai zo ba da rahoto cewa shigo ya kuma ko da bai ba da rahoto ba kai tsaye kana tafiya a babban titi kawai wani ya shigo ba ba cikin unguwa ba kuma kana tafiya a daidai misalin da ya kamata zai limit ɗinka baka wuce ba sai wani ya shigo to kisan kuskure ne amma dan abu a tafi alama siratin sai a ce a nemi ahlul zikir don su bada rahoto domin suna bayarwa to wannan shi ma a iya fahimta ta likita ne zai bada rahoto idan likita yake wannan abin shi ya rizo din ya mutu sai ya yi ya yi kisa kai amma na kuskure saboda haka zai aji idan kuma yadda wannan wani ciwo ne daban wanda ko babu wannan abun ma zai iya tashi ne yana da shi ya taso to wannan kuma kaga an shiga wani labarin wallahu a'lam eh a to wannan ba ruwan mu ba ruwan mu ka gane yawa shi da Allah kuma yawa na'am yake shi ma yankewa bai saboda ya nuna ya fi kowa talauci shi talaka ne ai akwai wani abu da na mace yadda tsarin kalmar yake akwai wani da muke abin da ke lakara ne a yake economics yake yake yana bangaren abin da ya jawo islamic islamic banking din nan yanzu ya koma akwai wata kalma da ya taɓa faɗa cewa mafi morewar talaka babban abin da talaka yi morewa da jini ne duk talautar da jini ne jima'i ba shi da wani kana shi wannan kakashi shi ne abin da yake na farko to ya faɗi wani kalma har muka dan ya tsako kalmar wannan wannan hali yace ba ka ganin wancan gashi ba shi da komai talaka ne cikin bayo amma zai yi je a tsare da iyalin kuma tunani ne mai kyau tunani ne mai kyau mu gani zo da haka malamai a nan garin da suke cewa shi ma wannan da ya ya ga azumi yunwa ce ta sa bai ma iya yin sahur ba ko ya yi sahur amma kuma wato ba zai iya rike shi ba sai ya kawo matakin da yanzu har ya zuwa balla a da ya samu abinci yanzu ya ga zai zuba kawai ya balla a zuwa ita wasu malama ya ce ta ba akan wannan din da aka gaya wancan cewa ya je kaza shi ma da ya azumin da garban wace a ta ainihi shi sai ya shafa a yanzu a wajen malikiya duk wanda ya sha azumi to sai ya azumi malaman anabila ko suka ce sam kawai dai su bari ya sha azumi wallahi zunubin sa yana gurin Allah ba san ma me za ya kuma maganar ta fito da tawa to ba san me Allah zai masa bai ta istighfari ya ta azumin nafila ya ta istighfari domin ba san me Allah zai masa saboda gangancin da yake to wannan shine a gurguje adabu siyam ladaban azumi yustahabbu lisaimi an yurahi siyamahu an so ga mai azumi ya kula da azumin sa sauran mu minti shida an so mai azumi ya kula da wato azumin sa an so an yurahi fi siyami ya kula a cikin azumin sa al'ada battaniya wannan ladaban masu zuwa al'awwali na farko a tsohuru ana so mutum ya kula da sahur ana na anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba annabi yace ta saharu ku rika yin sahur fa inna fi sahuri ko fi sahuri baraka kuma akwai albarka a cikin hadisi a cikin sahur kai akwai albarka da yawa shi ko albarka shi ne za ga abu kankani ne amma ce wadatar da kai shi ne albarka kaɗan ne amma zai shi ka ka ci abinci kana amma kuma sai ka ji waka jin yunwa shine albarka wa yata haqqaqu suhur shi fa sahur yana tabbata ne walau bi jar'ati ma in ko da wato um kon fada daya da ruwa sau ɗaya kawai mutum ya kon fada sunan sa sahur bi hadisi abdullahi bin amr qala saboda abdullahi bin amr yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yace tasaharu ku rika yin sahu walau bi jar'ati ma'i ko da da kwankwada ɗaya ne na ruwa wa yustahabbu ta'khiru an zo a jinkin da sahu ana anas bin an zaid bin thabit radiyallahu anhu qala tasahalna ma'a annabi sallallahu alaihi wasallam zaid bin thabit yace mun yi sahu tare da annabi alaihi salatu wasallam sun maqama ila salati sannan ya miƙe ila salati dan yin sallah قلت سيرتي كم كان بين الأذان والسحور minti nawa ne yayi tsakanin kiran sallah da sahur din bayan ya gama sahur minti nawa kuma yayi da naka kiran sallah a salat ko kiran sallah na biyu domin zuwa salat a farko ke yi kare ke kadar 50 aya da kuma aya cikin a 50 wanda ba ma tsautin ba kuma ba gajeru ba kuma tartibi wannan kuma an gwada ko ni na gwada in za ka yi wannan minti 15 mutu ake zan zo fifteen minutes tsakanin wato gama da komai ba tsakanin ba za ka ƙara cin komai ba tsakanin kullo alfijir da gama cin abincin ke zama minti sha biyar wannan minti sha biyar ka gama ko ko ruwa ka sha kawai zama za ka yi kayi wa bil asharihum yastaghfirun kana da istighfari astaghfirullah wa atubu ilayh اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وحكيتني وانا على كده wato kiran sallah na biyu ko a salat haka annabi ke ana yin wannan kuma da an kira a salat ko a kiran sallah na biyu zai miƙe idan ya miƙe zai yi raka'atai da faji ko raka'atai da faji idan ya wannan zai koma zai ɗan ka shingida ɗan kakanni ko minti sai ya miƙe kuma ya tafi masallaci da ya ji ta da sallah ba sallah yake gida ya ta nafula domin annabi sallolin nafula a gida yake yin isa yake kada ku bar gidajen ku kaman makawarta ku rika yin sallah sallah na kula a rika yin sallah to haka annabi kuma idan ka koyi wannan dabi'ar kai ma ba sai ramadana ba ko a wajen ramadana za ka kai kan kana samun annashuwa da nishaɗi to wannan shi ne to sai yace wai za ta ni ala azana da zarar ya ji kiran sallah wa da'amuhu aw sharabuhu to ga wata lokuta lokuta ce amma sai mutum ya ji tsoron Allah cewa da an kira sallah ko abincin mutum ko abin jan da fiye da yana hannun da falahu an ya kula a wuyan shirawa to ya tsara tafi da sha ai an ji da muka je kowa ya ji tsoron Allah shi ma ko ba wai zuwa ke wannan ana magana ga wanda yake makara ya ya tashi kawai yana cin abinci bai san ya makara ba kawai yana cikin ti zai ji ana kiran sallah a masallaci kaza kiran sallah ake kashi kuma kiran sallah na biyu idan ba masu yin asalati bane ko kuma asalati ya ji ana to ba ce hannu ba ka hannu kwarya ba wannan na hannun nasa annabi ce ku kai ya karo wani iyakacin shi ya karasa ya ɗau ruwa ya sha ya ajiye iya wanda yake hannunsa ba zai ɗebo ya ƙasa abin da ake nufi abincin da yake ga wanda ya ƙara sai sannan ya sha ruwa idan ya sha ruwa kada ya je ya ƙaro abin da nake nufi kenan ba ziyada kan mutum ya fada da rukusar kuma kuma idan mutum ya zama dole biyu a tafi kullum ki da Allah wannan ana magana wanda ya makara idan shi kawai shi ya dace yana cewa wani bai ma san cewa ya makara ba yana cikin ji kawai zai kiran sallah ya tsaye ku ji tsoron Allah ba kar wani ya fada da maganar nan yau ya kai da inda bata ji ba eh to sai da haka sai yi to qala rasulullahi ana bi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza sami'a ahadukum nidaa to ga kana da za a faɗa idan mutum ya ji kiran sallah ɗayan ku ya ji kiran sallah wani na wa ala yadi alhali kwanan ko kofin na hannunsa wala ya zahu hatta ya qabli hajatahu minhu kada ya ajiye koko har sai ya gama bukata saboda su kun gane nono zuma da wani abu ke irin wayannan da su ke amfani ku ji haka ce kai ma iya wanda kake ci shi za ka tsara shi ne hatta ya qabiya hajatahu har sai ya gama bukatarsa na biyu shi ne maganar da mai matsalar ya mana satin da ya wuce alkafu anil lagwi mutum ya kame daga wasan banza warrabti da batsa wani hauyi ma da makamancin ya tana ba ma a tsomi an gane ko wannan yana korewa tare da azumi idan mutum yana azumi ko yana kore ladan azuminka ko mutum ya kore shi lokacin da yake azumi ana bi hurairu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza kana yawmu sawi ahadikum idan azumin ɗayan ku ya kasance ranar ɗayan azumin ɗayan ku ya kasance bala ya rakus kada ya batsa wala yaskhab kada ya rika harguwa shine yaskhab harguwa mutum ya rika daga murya ya ta ya kadiji azumi yake amma zuwa na ta mutu Ronaldo da Messi wai azumi yake kuma ana ta mutu ai kaza wallahi ba ai kaza ba ai wallahi kaza aka yi ba ruwansa ko kuma sun suka je wannan suka dawo irin da tilar da masu azumi suke kawai ya ce kaza kaza a wala ya jahal kada ya wauta fa in sha ta mahu ahadin idan wani ya ci mutuncinsa shine a cikin mun ce kai wauta ne ce amma wawa ne kai wallahi ko sabanin asabu idan wani ya zage shi ya ci mutuncinsa cin fuska aw qatala hu ko ya yake ji bari kul inni sa'im to abin da zaka tafi to ni dai azumi ne ni kam na azumi wa anhu qal abu hurairah yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man lam yara qawla zuri gara zanu duk wanda bai ban magana ƙarya ba wal amala bihi da aiki da ƙarya falaysa lillahi hajat Allah bai da bukata sai an yada da amahu ya bar abincinsa aw sharabahu da abincinsa ba da sai gade ba kai ba wai aka shi kenan tunda ba zai iya wannan bai zuwa ce ya dole kai kuma ba lada dole kai kuma ba lada na ƙarshe da za mu tsaya a kai shi ne aljudu kyauta wa mudarasatul qur'an da yawan karanta alqur'ani domin azumi wata ko hadisi ba zuwa ce yanzu yanzu azumi yazo mu aje alwaji kawai a koma tafsiri da karanta alqur'ani domin wata zai so ake kowane littafi ga ajiye a koma Qur'ani kundi a karanta shi a sauke sannan kuma a karanta a fassara wannan watan abin da ake so a yi Qur'ani ke an ibn Abbas kan kana nabi sallallahu alaihi wasallam azwajan nasi da kai annabi alaihi salatu wasallam ya kasance mafi kyautar mutane wajen alheri ya kowa kyauta wa kana azwajan ma yakun ya kasance mafi lokacin da ya bi kyauta kuwa fi ramadan shine cikin ramadan shine alqahu jibril lokacin da malaika jibril yake zuwa gurin da yi mutaffa fa kana jibril alaihi salam yalqahu kullu laylatin fi ramadan malaika jibril ya karin yana zuwa gurin annabi alaihi salatu salam kowanne dare na ramadan hatta yansa ne a har ya fita wajen alin silafu an shine kamar zamewa miji ya fita daga cikin fatan da ta ban sadaka min ha fa atba'ahu shaytan fa idan sadaka al-ashur rubu faqtil al-mujri ga kinan kalma to saboda haka to har sai ya kare ya aridu alayhi nabi sallallahu alaihi wasallam al-qur'an yana karanto annabi alaihi salatu wasallam al-qur'an yana imam mutabba fa idza laqiyahu jibril alaihi salam idan jibril ya hada da annabi alaihi salatu wasallam kuwa wato kana ajuwa da bil khairi min ar-rihi mursala wani mutum annabi alaihi salatu wasallam ya fi wato mutum ne mai yawan kyauta ta alkhairi ya fi iska guguwa ya fi guguwa kyauta ka san ba wanda ya kai iska guguwa wa kyauta ka je ka tambayi mata a gida za su gaya ba kyautar guguwa ta yi goje-goje ta jare ta yi yanya kawai sai ta ɗaya guguwa da ƙasa duk ta wasu mata kuma ba ta tambaye ta ba to haka haka haka ta ce da iska ba guguwa kyauta ne da ita ba sai ka tambaye ta ba to annabi ya fi guguwa kyauta wannan misalin ya kai misali sai ku iska wa sai an dalle da wannan ganin ya kamata mu tsaya ta ajilul budi ta ci mai zuwa karshen wata za mu karanta littafin mu na a akamu jiran insha Allah ta'ala a muna roƙon ubangiji da sunan sa kyawawa gobin da littattafai sun kare ba babu dama guda uku ne eh babu kamfani din ya tafi ya tafi saboda haka guda uku ne kuma masu gidin sun sun yanzu ma da zama ne ta kora gore ba ta abu abubuwan da da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa wannan muka ce sure Allah ya yi wa Allah ba min nan ya ba da ani da da da da da da